نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 23 ga watan dulqa'ada shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da 12 ga watan 6 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa muna karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah idan ba a manta ba kuwa wancan sati da ya gabata muna cikin al-faslul khamis fasali na biyar daidai gabar da malam ke mana bayani game da madakhilu shaitan hanyoyi da shaitan kan shiga wajen halakar da ɗan adam mana kuma ta goma sha biyar ita ce ishtiqaru dhunub raina zunubi ko wulaƙanta zunubi ina ji haka ne ko masu littafi yawwa mun tsaya ne kuma a daidai hadisin da malam ya kawo mana hadisin abu huraira radiyallahu anhu hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke mana bayani game da idan bawaye zunubi ya aikata wani abin da ba daidai ba nukutat fi qalbihi nukutatun sauda akan yi dugo dugo daya akan zuciyarsa idan ya tuba yayi istighfari sai Allah madaukakin sarki ya sa a share wannan abin da aka daga baki ake dagawa idan aka daga wannan dugon sai kasance zuciyarsa ta fara yin baki yadda halin zuciya yake kafin yayi wannan zunubi farati tas kal to amma da yayi zunubi sai ya daga bakin dugu haka ake idan Allah ya taimaki bawa ya tuba ya daina wannan zunubi sai Allah madaukakin sarki ya sa a share idan ya ƙara yi sai ya ƙara tsigawa yana yi baya tuba yana gafala wannan bakin yana taruwa har sai ya rinar da zuciyarsa ta kasance baƙiƙirin shi ne sai ta yi tsatsa shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ke faɗa a cikin littafinsa mai tsarki kallabal rana alaƙulu muhimman kanu ya sibuna wannan shi ne tsatsar da zuciyar mutum take ta yadda sai kasance mutum ya daina fuskanta alkhairi idan alkhairi ya zo sai mutum ya fuskance shi a juyi ma'ana sai ya gan shi a matsayin sharri idan sharri ya zo sai zuciya su ta kalle shi a juyi ma'ana sai ta kalle shi a matsayin alkhairi to kaga zuciya ta gama lalacewa kenan Allah ya tsare malai ce an saubana radiyallahu anhu haka nan hadisi ya zo daga babban sahabi sauban Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتي حقيقه ان مسيره da aminci su kara tabbata a gare shi sai innar rajula la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu lallai mutum Allah maɗaukakin sarki kan haramta masa wani arziki da zai samu a sakamakon wani zunubi da ya aikata shi arziki da mutum yake nema ko a wajen neman abincinsa ko a wajen aikinsa ko a duk inda mutum yake kai komo wajen neman arziki wani lokaci sai mutum ya ga ya ta fafutuka ya yi ta nema ya yi ta shan wahala sai ya ga duk wani mataki da ake takawa don samun arziki ya taka shi duk wani mataki da ake takawa don ya samu aiki ya taka wani matakin amma kuma sai ga yaƙi samu don kuwa ko ka san dalili to sau da waya kamar yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana shine zunubin da mutum yake aikatawa abin da mutum yake aikatawa ne sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa samun wannan arzikin sakamakon wancan zunubin da yake aikatawa shi kwata kwata ma bai kawo haka ba to kaga in mutum zai rinka lura da irin waɗannan abubuwan lallai duk lokacin da ya ga ya buga ya buga yana neman wani abu ya ki samu to lallai ya je ya gyara tsakaninsa da Allah madaukakin sarki ya koma gefe ya zauna ya yi istighfari ya tuba ya ba kansa lokaci insha Allah ta'ala sai ya ga wannan abin ya dawo zuwa gare shi wannan hadisi Imam al-Hafiz al-Hafiz al-Munziri ke cewa Imam Nisa'i ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa qala ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace inni la ahsibu ar-rajula yansa al-ilma kama ta'allamahu lil khati'ati ya'maluha Abdullah ibn Mas'ud Allah kara masa yarda yake cewa lallai ina tsammani sau da yawa mutum ya kammanta wani karatu ko wani ilimi da da ya san shi a baya da da ya koye shi ya san ya zauna a wajen malami an koyar da shi ko ya karanta shi a littafi ya rike shi yana mimita shi amma lokaci guda sai ya neme shi akan sai ya rasa yayin yayin ya tuno shi kuma ya kasa yace me yasa lil khati'ati hakan yakan faru ne saboda sakamakon wani zanibi ko kuskure da ya aikata ya alamu hali yake aikata shi wato ɗaliban ilimi sai su fahimci cewa daga cikin sirrin da ke sa karatu ya zauna a cikin kwakwalwar mutum shine akwai bin Allah maɗaukakin sarki da kiyaye dokokinsa daga cikin abin da ya sa kake ƙoƙari ka yi hadda karatu ko na addini ko na zamani kaga ka kasa shine akwai saɓin Allah ko kuma ka haddace shi kawai sai ka neme shi karasa saɓin Allah yana haifar da wannan yan'uwa duk lokacin da mutum zai kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya haskaka zuciya saboda shi ilimi haske ne ilimi haske ne shi kuma zunubi da saban Allah duhu ne kaga duhu da haske kuwa ba za su haɗa a waje guda ba in ma dai duhu in ma dai haske haka al'amarin yake to duk lokacin da zuciyar mutum saban Allah ya mamaye ta to sai ya ga karatu yana guduwa yana zuwa yana guduwa yana zuwa yana guduwa haka amma duk lokacin da mutum zai gane halin da yake ciki ya tuba to sai ga ilimin sa ya zauna wannan al'amarin haka yake yawa dan da yawa duk wanda suke duk wanda yake dalibin ilimi ne ya kwatanta ya gani lokacin da mutum yake cikin bin Allah madaukakin sarki yake kokarin kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wallahi zaka ga wasu fahimce fahimce za su rinka zo maka daga Allah madaukakin sarki wanda ma baka tsammanin su idan ka karanta mas'ala daya kana kokarin tahririn ta sai kaga Allah madaukakin sarki yana cillo yana cillo maka wasu mas'alolin karkashin wannan fahimtar ka tana budewa wani lokaci tana ƙara haskaka abin da ke jawo ne kuwa shine bin Allah amma kana karatu kai dalibi ne kuma baka da aiki sai saban Allah to lalle ba za ka samu abin da kake bukata wannan asar Abdullahi dan Mas'ud haka ya faɗe shi wanda akhrajahu at-Tabarani Imam at-Tabarani ya fitar da shi bal inna at-tahawuna bi-dhunubi ma laysa bari shi wulakanta zunubi ko rena zunubi da mutum yake yi min alamati dha'fil iman yan uwa na daga cikin abin da ke nuna raunin imanin mutum mutum ya rika ganin zunubi ba komai bane li'anna al'abda saboda bawa shi yadda yake kullama qawwa imanu duk lokacin da imanin sa ya karfi zada khawfuhu sai tsoron Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ƙaruwa a cikin zuciyarsa washtadda taharruhu min adh-dhunubi sannan kokarin tantance da kubuta daga cikin zunubi sai ƙara tsananta a cikin zuciyarsa fi sahih al-bukhari hadisi yazo a cikin sahih al-bukhari an Anas radhiyallahu anhu daga Anas bin Malik Allah ƙara masa yarda kale yace innakum la ta'maluna a'malan Anas bin Malik yake wa dalibansa daga cikin tabi'ai yan uwa ba wai zamanin Anas bin Malik yake wannan magana ba a'a lokacinsu ne da sauran sahabbai da kuma ɗalibansu tabi'ai da suka zo bayan su yake gaya musu cewa ku a yanzu kukan aikata wani aiki wanda ba daidai ba na zunubi hiya adaqu fi a'yunikum min ash-sha'r sai ku rika kallon wannan aikin ya fi kankanta da siranta da rashin girma sama da gashi gashin kai kuna ganin wannan aiki girman sa bai fi gashin kai ba ya gashin kai yake a wajen mutum ba komai bane in ka dan tsunko gashi da kanka ka kake kallon sa zaka hure shi ne da baki kawai ya fadi shikenan ba wani abun kirki bane yace to sai ku aikata zulubin da za ku rinka kallon sa kamar gashi a idanuwa yace inna kunna mu kuwa sahabban annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi da muka rayu da shi irin wannan aikin da kuke kallon sa a matsayin gashi lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat yace muna kallon sa a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a matsayin babban abu gingime ne muna kirga shi daga cikin abubuwan da suke halakar da mutum al-mubiqat sune abubuwan da suke halakar da mutum suke jefa mutum cikin wutar jahannama yan uwa kun ga wannan Anas dan Malik yan uwansa tabi'ai almajiransu da suke karatu a wajen su yake ga wannan magana lokacin akwai ragowar karnin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa mai tsarki khairun nati qarni din nan sun mallabe ne yuna mu suna cikin su mafi alkhairin mutane su ne mutane da suka rayu da annabi sannan da suka zo bayan su sannan da suka zo bayan su to wanda Anas dan Malik yake ga wannan magana yan uwa su ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace suna cikin mafi alkhairin mutane amma Anas dan Malik ke ga musu cewa kuna aikata aikin da kuna kallon sa kamar gashi Musa habbai muna kallon sa kamar me a matsayin wani abu mai halakarwa kato to ya kuma yanzu yan uwa ya kuma yanzu wannan irin kallon muke masa kina idanun idan tabi'a sun masa irin wancan kallon kaga sai dai Allah ya shirye da mu gaba ɗaya kawai قال البخاري رحمه الله الإمام البخاري الله يمسى رحمه يكتي ويعني بذلك المهلكات أبدا أنا استمالك كيني في الموبقات سن المهلكات أبو ودسكي هل كروا وقد قيل وسمع لم يتكتي لا تنظر إلى صغر المعصية يا كي أنقوا كذا كذا كسكي كرن أكلن كن كن تنزل من دكتي سكتي ولكن انظر إلى عظم من عصيت أبدا أكلن ولدك سابعه kada ka rinka kallon kaza ne kaza ba komai bane kaza ba shi da girma a'a kalli wanda ya hana zunubi kada ka ce ai ba zan yi zunubi ba sai wanda yake katutu ko kuma zunubin da yake katutu babba shine wanda nake ganin sa a matsayin wanda idan nayi hankali na zai tashi amma dan mutum ya dan yi kare ƙarya ya dan yi saba alƙawari ya dan yi kaza abubuwan da su zama mana ruwan dare irin waɗannan abubuwan to mutum ya rinka kallon a'a wane ne ce kada a yi ƙarya waye ce kada a saba alƙawari waye ce kada a yi abu kaza wannan ya kamata mutum ya raka kallo ba zunubin da ya aikata ba Allah maɗaukakin sarki shi ne ya hana wal qad balagha min shiddati taharruz as-sahabati wa hum aqwa hadhihi ummati imanan yace lallai sahabbai sun kai mutuƙa wajen kokarin kubutar da kansu daga zunubi tare da cewa fa su ne mafiya karfin imani da wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa atqaha quluban kuma su ne mafiya tsoron Allah na wannan al'umma da muke cikin ta annahum kanu yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim sahabbai sun kai jallin cewa suna ji wa kansu tsoron munafinci tare da cewa da yawa daga cikin su Allah madaukakin sarki ya ba su aljannatin suna duniya amma suna jiwa kansu tsoron munafinci ɗaya daga cikin su yana jin tsoron idan ana bayanin munafikai anya ba da irin mu ake ba anya ba da irin mu ake ba yake daga cikin sahabbai yan uwa na sha ba ku kisa sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu wanda ya rinka yi wa Huzaifa ibn al-Yaman magiya ya ga masa dan Allah munafikan da annabi ya lissafa masa yana cikin su ko baya cikin su annabi ya lissafa masa munafikai sai yake roƙon sa dan Allah ya taimaka ya ga masa sai na Umar dan Khattab yan uwa yana jin tsoron yana cikin munafikai ko baya ciki sai da Huzaifa ya ga masa cewa ba ka ciki ya Umar amma daga kai ba zan ƙara ga kowa ba sannan hankali sai kunta to abin tambayar shine uwa idan har sai da Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wanda kun ga hadisan da suke bayani akan alƙawarin da Allah madaukakin sarki yayi wa sayyidina Umar na shiga aljanna yana duniya ba ɗaya bane ga sunan da yawa barkatai zaka yi ta faɗin su sayyidina Umar dan aljanna ne dan aljanna ne amma har yanzu bai amincewa kansa bai amincewa kansa yarda cewa ɗari bisa ɗari ba dan ba dan bai yarda da maganar manzon Allah bane a ko kaɗan ba haka bane abin da ya san shine saboda ya san Allah madaukakin sarki ba a tilasta shi yake abin da ya ga dama kuma yake iya canza sau da aka yi rinka bibiya sai da aka gaya masa ya tabbatar sannan hankalin sai kwanta ya kuwa ina ni ina kai yanzu yanzu ake da tabbas a kansa amsa shi ne babu babu mu ya kamata mu ku dagewa sama da su قال البخاري إمام البخاري الله مدوكين سركي قال مسا يا مسا رحمه yace wa qala ibn mulaika ibn mulaika yace adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ibn mulaika ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa na riski kusan mutum 30 daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum dukkaninsu ya khafu an-nifaq ala nafsihi kowanne yana ji wa kansa tsoron munafinci sahabbai kusan talatin kowanne abin da yake wa kansa tsoro shine Allah ya sa baya cikin munafikai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan afar na ibn mulaika al-bukhari ya fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-iman babu khawf al-mu'mini min an yahbata ay yuhbata amaluhu wa huwa la yashur imam al-bukhari ya kulla babu yace babin da ke bayani akan mu'mini ya rinka tsoron kada Allah ya lalata aikinsa gaba ɗaya bai sani ba bala ce fa yajibu ala al-abdi saboda haka ya wajaba akan bawa allazi yuridu al-hayata ko kuma allazi yuridu an-najata bawan da yake fatan samun kukuta daga Allah madaukakin sarki Allah ya tahawana bi saghain kada ya saki a hirdinsa ya rinka rena ya rinka wulakanta kananan kananan zunubai ya rika kallonsa a matsayin ba komai ba ce faƙar ƙarar da biyu sallallahu alaihi wasallam li aisha ta radiyallahu anha tabbas hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya wa uwar mu'mini na aisha Allah ya ƙara mata yarda yace da ita iyaki wa muhaqqiratiz dhunubi ahir dinki ina gargadinki da rena ƙanana ƙananan zanubai laifin da mutum yake gani ba komai bane ina horon ina horonki kada ki sake hirda zake musu فإن لها من الله طالبا yace kin ga irin waɗannan ƙananan ƙananan zanuban to lalle akwai mala'ikan da Allah ya wakilta wanda yake bibiye su za a biki sabi a kansu shine min Allah taliba akwai wanda Allah subhanahu wataala ya wakilta daga mala'iku yake bibiyen su kuma dukkanin su an rubuta kuma za a biki sabi a kansu wannan hadisi Imam an-Nasa'i ya fitar da shi da Ibn Majah da Ibn Majah da Imam ad-Darimi بإسناد الذي لا بأس به وأخرج أسد بن موسى في الزهد هكذا أسد بن موسى يا فتر أتكلم في الزهد أن أبي أيوب الأنصاري لأن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الله مؤكد سركي قال مصير دا قال يتي إن الرجل ليعمل الحسنة فيطيق بها ya ce lallai mutum zai aikata wani aiki na kirki aikin alkhairi sai samu aminci da wannan aikin ya rinka kallon cewa lallai wannan aikin ya cancanta Allah ya masa sakamako na musamman a kansa sakamakon wannan wayan salmu haƙirati sai ya manta ƙanana ƙananan zunubai sai ya kalli misali mutum sai ya je aikin hajji idan mutum ya je aikin hajji kowa ya san martabar aikin hajji a cikin addinin musulunci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man hajja لا رفض ولم يفسق ولم يرفض خرج كيوم ولدته امه duk wanda ya aikin haji bai yi kwarkwasa ba bai yi fasikanci ba zai fito daga zanubansa kamar yadda mahaifinsa ta haife shi to ganin mutum ya aikin haji kuma sai ya rinka rukuwa idan ya dawo kuma sai ya rinka zakewa kanana kananan zanubai ya manta da wanda yake sabawa fa yalqa Allah wa qad ahata bihi yace sai ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki wannan ƙanana ƙananan zanaban sun kewaye shi sun dabaibe shi sun halaka shi saboda duk wancan ladan aikin hajjin da yake gani ya samu waɗannan ƙananan ƙananan zanabai su zo sun lalata su wa innar rajula lallai mutum la ya'mal sayyi'a yakan aikata mummunan aiki fala yazalu minha mushfiqan sai kaga mutum ya aikata wani aikin da yake karami amma yana cikin tsoro da firgici game da wannan aikin hankalinsa ya kasa kwanciya game da wannan aikin hatta yalqa Allah aminan har sai kaga ya je ya hada da Allah madaukakin sarki na amintacce sakamakon tsoron da yi da razana da yi da firgita daga wancan zanubin sai ya ya ja baya sai ya rika kokarin kaucewa duk wani zanubi saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya karɓi tubansa dan ya kalli zuciyarsa ya ga da gaske yake da ya je lahira sai ya ga sai ya ga wannan zanubin da yake ji tsoro Allah ya yafe masa sai a ce ya tafi aljanna shi kuma wancan da yake gani ya aikata wani babban aikin alkhairi ya manta da ƙananan ƙananan zunubansa da ya je sai ga wancan babban aikin nasa na alkhairi Allah madaukakin sarki ya lalata shi kananan zanaban nan ake kallo kuma sai ta huta Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na goma sha shida yan uwa daga cikin abubuwan da shi dan kan yi amfani da su wajen halaka dan adam shine al'amru min makarillahi aminta daga makarin Allah madaukakin sarki shine mutum ya rinka kallon lalle Allah madaukakin sarki zai daga masa kafa lalle Allah madaukakin sarki zai bashi isasshen lokaci saboda ka sai ya ci gaba da miƙe kafa ya ci gaba da yin abin da ya ga dama ko ya kalla lalle Allah ghafurur rahim irin abin da shedan ya kan mana wa'azi da wahayinsa a cikin zukatan mutum sai aikin kai masa magana sai sai Allah ghafurur rahim ne eh Allah ghafurur rahim ne ya manta kuma a gefe ɗaya shadidul iqab ne kuma Allah mai gafara ne mai dinka ne kuma mai tsananin azaba ne idan ka zo masa da inda baya su to bin ya kamata bar mutum ya rinka amma sai shi dan ya rinja maka da da waje guda sai sai ka je kai ta aikata abin da zaka aikata akwai ragowar lokaci eh akwai ragowar lokaci bayan zaka mutu ba haka zai ga maka yace shekara ka 25 shekara ka 30 yanzu ko shi maka taso da ai shekara 80 ma suna jan zaran su suna abin da sun ga dama akwai ragowar shekara 50 nan gaba al'amru min makarillahi kenan mutum ya amince makarin Allah maɗaukacin sarki to wannan ba ƙaramar hanya ba ce da shi ɗan kan shiga wajen halaka ɗan adam malaita minan nas daga cikin mutane mai yuqimu alal ma'asi akwai wanda yake tabbata ya tsaya akan saban Allah fa idza nasahtahu idan kai masa nasiha kace wa da kaji tsoron Allah ka daina radda alayka bi qawlihi sai maka raddi yace maka Allahu ghafurur rahim sai Allah mai jinkai ne mai gafara malan karbi da ni kawai kai har ka kare ta ka amma mutum ya ce maka wai kai har ka kai ta eh kabarin ka daban nawa daban gaskiya ne ko haka ne wala wala qad nasi hada al miskin malai amma wannan miskini fa ya manta anna azabahu huwa al azab al alim gefe dai kuma azabar Allah madaukakin sarki azaba ce mai radadi bayan mai gafara ne kuma yana da azaba mai radadi dibbin Allah madaukakin sarki yana da su yana da rahama ga wanda ya cancanci ta yana da azaba ga wanda ita ma ya cancanci ta duk wanda mutum ya faɗo da hannunsa nan za a sashi faqad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce nabbi ibadi ya rasulullah ka ba bayina labari anni anal ghafurur rahim ni Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai ne a cikin aya ɗaya ne aya da take gabanta sai Allah madaukakin sarki ce wa anna azabi kuma ka ba su labari azabata huwa al'azabul alim azaba ce kuma mai radadi to me yasa ka dau na farkon ka ban na biyu dibbin za ka dauka ka dauki ka dauki anni ana al-ghafurur rahim ka dauki anna azabi huwa al'azabul alim dibbin ya kamata ka dauka idan ka kalli azaba sai ka kalli rahama idan ka kalli rahama sai ka kalli azaba to sai ka tsaya a tsakiya idan mu shine at-taqwa ka tsaya a tsakiya kana kwadayin abin da ke hannun Allah madaukakin sarki kana kuma tsoron abin da ke wajensa na azaba wannan shi ne attaqawa kana tsakatsakiya eh wani malami aka ce masa me taqawa sai ce misali gurin da aka ce maka za ka wuce duk kayoyi ne da kwalabe da abubuwan da za su iya ji maka ciwo sai aka ce ka wuce ka je ƙarshen bango daga nan bakin masallaci wata irin tafiya za ka za ka rika tafiya kana kallon duk inda za ka ɗora step ɗinka duk inda za ka ajiye ƙafa kana kallo nan akwai kwalba sai ka sa a gefe inda babu kwalba akwai kaya anan sai ka dauke ta inda babu kaya har ka je karshe lami lafiya to wannan shine takawa yan uwa ka rinka kallon gabanka da bayanka me Allah yake so me Allah baya so me daidai me ba daidai ba me sunna me bid'a me shirka me tauhidi haka za ka rinka yi har ka kai zuwa ga gaci gacin shine aljanna Allah ya samu a ciki to yan uwa wannan shine at-taqwa fallahu ghafurun lit-ta'ibin lalle Allah madaukakin sarki ne yawan gafara ne amma ga suwa ga wanda suke tuba zuwa gare shi idan sun yi zunubi rahimun bil mu'minina mai rahama ne ga mu'minai walakin al asina sai dai masu saban Allah madaukakin sarki lahum azabun alim lalle suna da azaba mai radadi fala taghtaru ayyuha al abd malai ya kai bawa kada ka sake ka rudu bi rahmatillahi da tsantsar rahamar Allah madaukakin sarki wala ta'amal min makrihi kada kuma ka aminta daga makarin Allah madaukakin sarki afa aminu makar Allah Allah maɗaukakin sarki ce yanzu za ku aminta da makarin Allah maɗaukakin sarki ku je kuna komai ba komai ba ne da niyyar akwai ragowar lokaci da niyyar Allah mai gafara ne ka aminta da makarin Allah za ku je ku rinka irin wannan Allah ya ce fala ya amanu makar Allah babu wanda suke amintuwa da makarin Allah madaukakin sarki illa al-qawmul khasiruna kun ji yan uwa Allah ya ce sai yan sai mutanen da suke masu asara asararru da suka tabe su ne suke amintuwa kadai da makarin Allah madaukakin sarki suke kallon komai ba komai bane shi shi sai uwa mai kan mu fada eh kada ka sake wallahi kada ka sake shedan ya rubuce ka cewa akwai ragowar lokaci kai kaga irin mutuwar da ake yi yanzu duk wanda ya mutu daga cikin waɗanda suka mutu yanzu wallahi ka je inda za ta dawo ka hira da su babu wanda zai ce maka yana tsammani nan da minti biyar zai mutu hatta marasa lafiya daga cikin su yan uwa jira suke Allah ya ba su lafiya su gaba rayuwar su ta duniya kamar ka hatta wanda ba su da lafiya Allah da yawa daga cikin su burin tashi suke su ci gaba da rayuwa kamar yadda kake rayuwa ballantana wanda suke a watsake babu abin da ke damun su wani ya gama ma shirya abin da zai da shekara biyu ba ba an jima ba amma lokacin da ajalin ya zo kawai sai Allah ya aiko mala'ikan mutuwa kuma babu mayarwa a lokacin irin yanzu sai mutum ya tafi to kaga yadda muke maganar nan da kai yadda muke zaunan nan wallahi haka za ta zo mana mun shirya ba ta mu shirya ba wallahi sai mun tafi sai mun tafi sai dai kawai kaji an yi sanarwa cewa wani ya rasu a fito da na'ina shi kenan ɗauke ka ji a saka aka bari a dawo shi kenan an gama da kake kuma kiyamaka ta tashi kiyamaka ta tashi ka yi aikin alkhairi ba ka yi ba ka yi tuba ba ka tuba ba lokacinka da ya yi ka tafi abinda ka shuka ɗin nan iya abinda kai a duniya da shi za ka girba kuma shi sa shaidan in ya duba ya kalle ka ya ga haka kake kana son sharholiya da morewa sai biyo maka sanar sai ce yi akwai sauran lokaci za ka tuba shekarar ka nawa yanzu akwai zargo lokaci da lokacin ka yanzu ka mutu kuma shikenan sai goma gefe dariya ya samu abin da ke bukata a kanka ya halaka Allah shi Allah da tundu wa makrullahi ma la yati abin da ake nufi da makarin Allah shine istidrajuhu shine istidraji talala mai kamar sake da Allah kan wabawa bin ni'mati wasiha Allah baka ni'imomi da lafiya naka ce talala yan uwa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya ya baka ni'ima kai ta janzaran ka yadda kake so kana gani kamar ba za ka mutu ba hatta idza akhadhatahu Allah maɗaukakin sarki ce matalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama ko fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah haka rayuwar duniya take sai mutum yayi tsammani kamar ba zai mutu ba sai mutuwa kuma ta zo ta tafi da shi in kana so ka fahimci talala sosai kalle da ake dabbobi talala sai a samu akuya ko rago sai a ɗaure shi da dogon igiya wanda ya ce daga nan za ce daga nan zuwa makarantar ansaru sai a ɗaure shi da igiyar sai a turkin yana nan wajen sai a sake shi sau daga sai ta kiwonsa ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan sai ya rika gani kamar a sake yake sai ya je daidai makarantar sai ne sai ya giya da tsaye da shi ya ga sun iya wata daga nan ba zai gaba shi ne talala daga nan sai dai yi mai sai yi baya kai mai shi idan kana so ka kama shi ya za ka yi in jiya kawai za ka kama kai karin da zaure ba haka ba ne shi kenan ka gama da shi ka zaure shi kusa da kai to haka Allah ya ce ba sai a sake ka ta kaiwa da komowa kana ta abin da kaga dama kamar ba za mu koma ga Allah subhanahu wataala ba da zara fa idza jaa ajalu ajaluha la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimuna da zara lokaci ya zo shikenan minti daya ba za a kara maka wal amru min makrillah malaci amincewa da makarin Allah madaukakin sarki yuriful ghafla yana haifawa da bawa gafala da rafkana wal ghaflatu turisu tahawun ita kuma gafala da rafkana tana haifarwa da bawa ne wulakanta da rena zanibiyar kallon zanibi ba komai ba wa ma adara ta mata hawo ya kai dan uwa me ya sanar da kai abin da ake nufi da rena zanibi da wulakanta zanibi huwa sullamu shaitan shine babban tsarin da shaitan kan jingina bawa bawa ya hau ya kai shi zuwa ga mahalaka wa sababun wa sababun min asbabil khusran kuma dalili ne daga cikin dalilin ta da ke nuna tabuwar bawa faman tahawana fi amri min awamirillah wanda duk ya rena wani al'amari ko wani umarni daga cikin umarnin Allah subhanahu wataala jarrahu ash-shaytanu ila ma huwa akbar minhu sai shaytan ya ja shi ya fincike shi zuwa ga abin da yafi wannan girma idan kai karami sai ya ja ka zuwa ga babba idan kai wanda yake bai kai ba sai kai sai kai ka zuwa ga wanda yake yafi wannan haka shaytan yake wa haka ba haka zai ce wa mutum hatta yuqi'ahu fi fi shibakil ma'asi har sai ya afkar da shi a cikin koma ta saban Allah madaukakin sarki mutum ya kasance ya waye gari ba shi da aiki sai saban Allah da safe saban Allah da rana saban Allah da daddare saban Allah kwance sa ta saban Allah tashin sa saban Allah wallahi kuwa daga cikin mutane akwai wanda haka yake duk rayuwarsa gaba ɗaya saban Allah fala budda lin nafsi min khawfin yarda'uha anil anil ma'asi malaka lallai ne bawa ko kuma rai ya kasance yana da wani abu na tsoro a cikin zuciyarsa da zai rinka kokarin mayar da shi yana hana shi kaiwa zuwa ga saban Allah ko bakin sarki wa yasuddu halil maharim yana toshe shi daga kaiwa zuwa ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta bal innal mu'mina malai ce bar ma shi mu'mini halinsa kullum kullama zada imanin duk lokacin da imanin sa ya karu izdada khawfan wa shafaqatan ala nafsihi zaka ga tsoron sa kuma karuwa yake wato abinda zai nuna maka kana tsoron Allah yadda ya kamata kaga kana tsoron sabawa Allah duk lokacin da kaga kana da jara'a kana da jara'a wajen saban Allah mafakin sarki ba ka jin komai za ka rika saban Allah mafakin sarki to ka sani imaninka ne yake raguwa yake raguwa kamar batirin wayarka ne ya dawo goma ya dawo biyar yana yin ƙasa to haka gwargwaron yadda kake ji idan za ka saban Allah ka ji gabanka ya faɗi ka ji babu daɗi in ka gama ka ji duk hankalinka ya tashi to wannan akwai alamun imani da tare da kai amma ka saban Allah ka rika jin murna kana fata an jima ta zo ka maimaita wallahi dan uwa akwai alamun tambaya a cikin imaninka akwai matsala sosai a imaninka sai ka yi garan bawo sai an maka sabi sosai a imaninka bala ya ce walidhalika haka Allah azza wa jalla anil mu'minin fil jannati qawlihim shi sa Allah madaukakin sarki ya hikaito mana maganar mu'minai da za ta rika tattaunawa a cikin aljanna suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqina inna yan aljanna ce mu yan aljanna kunna mun kasance fi ahlina a cikin iyalanmu a duniya yadda muke rayuwa mushfiki da mun kasance a cikin tsoro da firgici kullum muna taka tsantsan kullum muna taka tsantsan abinda zai hada mu da Allah madaukakin sarki abinda zai samu kaucewa hanyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi muna jin tsoro hankalin mu a tashe yake famanna Allahu alaina wannan tsoron da muke yi da taka tsantsan din da muke famanna Allahu alaina sai Allah ya mana baiwa ta dalilinsa sai Allah maɗaukakin sarki mana baiwa ta dalilin wannan tsoron wa waƙana azabar samu sai Allah ya kange mu ya kare mu daga azaba mai raɗaɗi azabar ruwan zafi azabar wutar jahannam sai Allah ya kare mu daga ita dalilin me dalilin tsoro shi sa duk lokacin da bawa ya ji baya tsoron saɓawa Allah maɗaukakin sarki to lallai ya shiga komar shaidan ɗin da wahala ya fita daga cikinta dole ne duk kamar yadda na sha maimaitawa bawa ba ka raba shi da kurakurai amma kuskure idan mutum ya aikata shi lalle ne ya ji yayi abin da ba daidai ba a cikin zuciyarsa jin kayi abin da ba daidai ba da faduwar gaba da nadama annabi ya ce ita kanta nadama tuba ce sallallahu alaihi wasallam ita kanta kai nadama tuba ne saboda alamun tsoro ne karaya ne amma kai zunubi ka rinka kallon ba komai bane ka rinka kallon kaci bilis fata kake gobe irin sai zo ka maimaita don kuwa kana da matsala yayi kana da matsala lalle ne ka je ka gyara zuciyarka Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala zamu tashi maganar babban tabi'i al-Imam al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa a idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام